أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne kowa ne komi wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kadartawarsa ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci na ranar asabar wanda ya daidai da 28 ga watan rajab hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 447 wanda ya dace ma 17 ga watan ɗaya miladiya ta 2026 domin ci gaba da karatunmu cikin littafin bulogul mara na alhafiz ibn hajar al'asfalani allah subhanahu wa ta'ala ya shiga shi da wannan idan ban mantawa shi ne karatunmu ko darasinmu na tara a cikin wannan littafi kafin mu fara karatu yanzu ake sanar da mu rasuwa ta mahaifin ɗan uwanmu sabit sabit ko muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ji ƙanshi Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mishi Allah subhanahu wata'ala ya sa ya huta wanda yake kula kamera mai nan haka ne ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon guzurin iske su idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na abi huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idza staiqaza ahadukum min min manamihi falyastansir salatan فإن الشياطين يبيت على خياشومه maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku ya tashi daga barcin shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake to falyastanfir wato salatan ya kace hancin shi so uku saboda me yasa saboda shedani yana kwana a cikin hancin shi a tsakiyar wato abin da ya shahi hancin shi kamar yadda bayani ya gabata wannan hadisi bayani ya gabata a kan shi da kuma hadisan da suka zo mana bayani game da abin da ya shahi arwalla da irin shafar kai da kuma wato abin da ya shahi yaya ake wanke fuska da kuma ya ake shafar kai ya ake shafar kunne ba da yi kenan kamar yadda muka saba mu ringa yi muna muraja'a dan abin ya zamna mana mun ga hadisi wanda ya nuna mana cewa manzala sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin zaid bin asim yake cewa ya ga manzala sallallahu alaihi wasallam ya shahi kai yaya ake shafa kai na'am ana farawa daga ina daga inda gashi yake hutawa daga inda gashi ya huto maka yawa asali na asali na al'ada a al'adance inda gashi yake fara hutawa saboda aya ko wanda gashi bai da gashi a gaban goshin shi ne ake ce ma mai sile ko mai sanko to kenan asalin inda gashi yake farawa daga nan a tahi ina ai baya sai an kai ina ha in aka tahi wai daga in aka shafa aka tahi zuwa ina ake tsaya tsakiyar kai ko kuma ya sai ƙarshe ƙeya gina sannan kuma ha sannan a dawo to ya ake shafa kunne malam yusuf wannan yatsa ake sa a a wani yatsa ake sa a malam yusuf wannan sabbaha sabbawa ita ake sakawa a ina a cikin kunni sannan kuma ha wannan tana aiki ko ba aiki tana aiki ita kuma sai ayya a sa ta baya kenan a sa wannan cikin kunne nan wannan kuma a baya kenan haka ne za a yi a shaɗi kunne haka mun gani hadisin da ya mana magana akan abin da ya shahi ɗauko ruwa wajen shafar wajen shafar kunni haka ne shin za a ɗauko wani ruwa ko kuma ba za a ɗauko ba lala wannan hadisi a gaban ne zan magan shi mun ga hadisi ne na siffar ita ya ake shafar kunni tukun muka tsaya a wannan hadisi na ƙarshe kenan yau za mu tashi hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم to hadisin wannan abi huraira ya rawaito shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idastayqaza ahadukum min nawmihi idan ɗayan ku ya tashi daga barcin shi mazala ya ce fala ya gumis ya da hufin inani kada ya turmiya kada ya sanya hannun shi a cikin wani makayi kada kai tsaye zo ya sanya hannun shi a cikin makayi ya ce hatta ya gasila ha talatan har sai ya wanke wannan hannayen nashi so uku maza Allah ya ce fa inna hula ya diri aina ba ta duhu saboda shi wannan wanda ya tashi daga kwana in bai san ba ina hannun shi ta kwana maza Allah yake karantar da mu cewa can bayan mun gani cewa idan ka tashi daga barci ana so ka yi mine ka hace hancin kaso nawa so uku menene illa hakan shedan yana kwana a me a hancin mutum a hancin mutum yana shiga hancin ka ya kwana kuma nan kada ka dauka cewa shedan ba ya iya shiga ba ya kwana saboda shi shedani daban yake da mutum shaidan Allah subhanahu wata'ala ya ba shi dama zai iya sawaya ya koma wata halitta daban akwai hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shaidan yana gudu a jikin dan adam irin yadda jini ke gudu kaga jini ko ina shiga yake to haka shaidan yana iya shiga ko ina a jikinka idan kaga shaidan yana iya shiga jikinka abu ne ma mu yanzu a zahirin kowa ya sani yanda mutane shaidannu suke shiga su kaga mutum yana yin abu ba a cikin hayyacin shi bai a hali shedan ne yake tasarrufi da shi har sai wanda an musu ruqya wanda take shar'iyya yanda shari'ar musulunci ta karantar a hudda musu wato wannan aljani to kenan shedan yana shiga jikin mutum sannan kuma manzo Allah ya ce maka yana kwana a cikin hancinka idan ka tashi ka hace hancinka so nawa so uku to nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai yake karantar da mu wata fa'ida yake cewa idan ɗayan ku ya tashi daga barci fala ya gumis yadahu fil ina'i kada kawai daga tashin ka daga barci ka je ka sa hannunka cikin ruwa sawa'un zaka yi arwalla ka je kawai ka sa hannun naka cikin ruwa ka kwaso ruwan da zaka yi arwalla ko kuma zaka yi wani abu ka sa hannunka ka dauki wannan ruwan da hannunka kai tsaye manzo Allah ya ce kada ka yi haka har sai ka yi min hatta ya basila ha talata har sai ka wanke hannunka so to ya ne zaka wanke hannun naka kenan shine zaka karkata amma kayin naka abinda ruwan naka yake ci zaka karkata shi kenan ka wanke hannunka a waje ka wanke shi so nawa so uku saboda me yasa manzo Allah yace kada ka sa kai tsaye to shine sai yace fa innahu la yadri aina batat yadu saboda lokacin da kana kwana baka san ba hannunka ina ya taba kana barci da Allah kayi ta juye juye ka taba najasa ka taba wani abu ko kuma wani kwari mai najasa ya zo ya hauka ko wani kyankyaso ko wani abu dai wanda yake da najasa to da ganin a kare ka daga irin cututtuka da wasu abubuwa manzala sallallahu alaihi wasallam yace to idan ka tashi daga barci kada kai tsaye kawai ka je ka durmiya hannunka a cikin ruwa saboda idan da wata najasa kaga zaka bata ruwa shi kuma ruwa wanda yake batacce ai bai mine bayya ibada kamar yanda ya gabata kuma ruwa wanda yake batacce lokacin da ka sha shi inda cuta a cikin ka gani zaka sama kanka cuta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace kada ya sanya hannun nashi kai tsaye har sai ya wanke shi so nawa so uku illa da ta sa haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda baka san ba ina hannun ka ya kwana idan wannan hadisi da malam ya kawo mana dalili ne akan hali kada mutum ya sanya hannun shi kai tsaye a jikin wani makayi to alhamdulillah a yanzu mu mafi yawa zaka gani ai famfo ne ke da kwai kai tsaye dama in ka yi wanke hannun naka ne zaka fara kafin ka taba to sai dai anan sai ka ce kada ka taba wani abu wanda misali zaka ci ka je ka fara wanke hannunka ka tsaftace hannunka tukun ka zo ka dafa abin da zaka kai bakin ka ci in kuma arwalla ce zaka yi kenan kai tsaye famfo in ka je ka kunna damar ruwan zubowa ne zai yi ba kai ba hasawa ba ne kai amma lokacin da ka samu kanka a wani wuri wanda makayi ne aka baka a buɗe saboda kana iya tafiya wani waje ka gani an kama wata ƙwariya wadda zaka yi arwalla mafi yawa zaka gani zaka iya sa hannunka kana ɗaukowa kana zuba to kakka sa hannunka kai tsi a'a sai ka karkato ka wanke su uku tukun iya so sai ka sa hannunka ka ci gaba da abin da ya shafi arwallanka to kwanan malamai suka ce kwanan dare ko kuma kwanan rana wancan satin ina ji mun dan yi tsokaci akan wannan to sai malamai suka ce a'a wannan ana nihin kwanan dare saboda nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tayi fa inna ahadukum la yadri aina batat yaduhu bai san ba ina hannun shi ta kwana to idan aka ce bata ko kuma albaytuta malamai suka ce albaytuta ana nihin ta kwanan dare shine ake itilaki da wannan kenan shi yasa malamai suka ce nan kwanan dare ake nihi saboda kwanan dare shine mafi yawa zaka gani barci ya dauke ka mai yauni baka san ba ma ya kai amma in kwanan rana ne malamai suka ce ka tashi wannan ba sai yayi ba wasu malamai suka ce a kana iya gamawa ga baki daya amma nan na kwanan dare wannan shi wajibi ne shi kuma na kwanan rana misali in ka tashi mustahabbi ne in ka so kana da misali barcin diya ya dauke ka har tana yi wa ka taba wanda da jasa baka sani ba tunda ihtimali ne kenan sai ka je ka wanke hannunka amma dai a wannan hadisi abin da yake zahiri shine yadda malamai suka yi bayani ana nihin cewa kwanan dare ne kamar yadda ya gabata a wancan hadisi da muka yi bayani kenan sannan wannan hadisi yana ƙara nuna mana irin yadda addinin musulunci yake kare yake kula ma ɗan adam da lahiyar shi da dukkan wani abu wanda zai cutar da shi addinin musulunci yana maka ishara akan shi kada ka yi kaza so saboda akwai yiwuwar wani abu ya cutar da kai Allah subhanahu wata'ala ya kare sai ma ne yace wa allaqit bin sabra radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam asbiqul wudu'a wa khallil bainal asabi' وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية إذا تودع إذا توضعت فمضمد wannan hadisi daqit bin sabra yarda Allah ta tabbata a gare shi ya rawaito mana shi laqit yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka shahara yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa asbigul wudu'a manzon Allah yake ku cika arwalla yace wa khallil bainal asabi ku tsatsihi abinda yake tsakankanin yatsotsinku ya tsotsi maza Allah ya ce wa balir filistin shaɗi ka kai matuƙa a wajen shaƙarwa sai ce illa an ta kuna sa'ima sai dai in ka kasance kana azumi wannan hadithi a harjahul arba'a wa sahahu bin huzaima a wata riwaya ta abi dawuda yake cewa idan ta wadda'ata fa madmid idan zaka yi arwala to kayi kurkurar baki shine almadmada wato kurkurar baki to nan mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa asbigul wudu'a asbigul wudu'a mu cika arwalla ku cika arwalla me ake nihi ka cika arwalla shine ka yi ta da kyau ka yi ta da kyau kowace gaba so ake ka wanke ta yadda shari'ar musulunci ta ce a wanke kada ka zo ka yi arwalla ai shafshaf saboda arwalla idan kana son kamar yadda zan magani fadalolin arwalla da aka ambata mana a farko da kuma wasu wanda za su zo malamai suka ce in kana so ka samu falalar wannan to yana da alaka da arwallar da kai ka cika arwallata ka wanke kowace gaba da kyau shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana wa asbighul wudu'a ku cika arwallau yace wa khallil bainal asabi sannan tsakankanin yatsotsi ku tsatsihe su lokacin da ka zo arwalla nan kaga nan su tunan jiya mutane suna mance shi da kuma da kafa tsakankanin yatsotsi na ka so ake ka tsihi ka wanke da kyau ka sa hannunka haka ka sa hannunka haka ko ina ka wanke da jikinka da kyau hakan kawahuwanka zirsali wanda yake shi mason ne mai aikin laka ko mai aikin siminti kaga nan wajen mashi yawa yana kubce mishi wajen arwala saboda in ya zo bai sani ba dauɗa ta shiga to kawai ya zo arwala ya wannan fice kai ma kana ganin ka haka tsab tsab tsab la'alla da zaka zo ka dan murza nan zaka ga akwai dabara to manzo Allah yayi umarni yace wa khallil bainal asali ku tsatsihi abin da yake tsakankanin wato yatsotsin yatsotsi na hannu da kuma yatsotsi na kafa gabaki ɗaya su ake ne manzo Allah sai yace wa baligh filistin shaqi illa an takuna sa'i wa baligh ka kai matuƙa filistin shaqi wajen shakarwa kaga shaka ruwa so ake ka shaka da kyau sai dai aka ce illa an takuna sa'ima sai dai in kana azumi in kana azumi to kada ka kai matuka saboda in ka shaka da kyau yana iya mi yana iya wucewa shi kuma daga wani abu ya shiga bi akwai matsala game da azumi to aka ce ka kai matuka game da azumi to ina wanda shaka ruwa idan suka zo kawai hancin da suke kaga wannan ai baka shaka ruwa ba mun gani yaya ake alistinshaq a baya yaya ake shaƙa ruwa kowa manta madam yusuf ya ake shaƙa ruwa za a sa za a fara almadmarat wal istinshaq tare suke kamar yadda bayani ya gabata kurkurar baki da shaƙa ruwa tare suke ɗaukar ruwa nawa ake musu guda ka ɗauko ruwa ka zuba ka kurkure baki ka rage wani tukon kai ne ka shaƙa ruwa shaƙa kuma da me kake shaƙa shi da numfashi da iska kenan wajen shaƙa za ka shaƙa da kyau sai ka fato da kyau saboda ruwan ya shiga ko'ina ya wanko maka ko'ina to shi ne nan mazala yake cewa ka shaƙa da kyau ka kai matuƙa wajen shaƙa ruwa sai ce illa an ta kuna sa'ima in kana azumi ne aka ce kada ka kai matuƙa amma in baka azumi ka shaka ruwa da kyau so ake zakka zo sallah ka tsaftata daga dukkan wata dauda saboda zakka tsaya tsakankaninka da Allah subhanahu wataala zakka yi tsayuwa ne kana ganawa da ubangiji subhanahu wataala kenan wannan hadisi malam ya sanyo shi nan dan ya nuna mana bayani wani abu daga cikin abin da ya shahi siffofi na arwalla shine wajen yin arwalla akwai tsatsehemi yatsu ka tsehe su da kyau ka wanki ba kawai haka ba ka zo shamsham ka'ida alwallah ka tai sannan bancin shi abu na biyu akwai abu na biyu akwai shakarwa ana so ka shaka da kyau sannan abu na uku so ake ka cika alwallah saboda manzo Allah ta yi asbidul wudu'a ku cika alwallah wa khallil bainal asabi ku tsatsehe tsakankanin yatsotsokun yatsa ta kafa da kuma yatsotsi na hannu yace wa baligh filistin shaqi ku kai matuƙa a wajen shaƙa ruwa illa an ta kuna sa'ima sai dai in ya zamanto kana azumi in kana azumi kenan sai ya zamanto amma rangwame ba sai ka kai matuƙa ba wanda malamai suka ce wannan game da kai matuƙa wajen shaƙa ruwa akwai wanda yake wajibi akwai wanda yake mustahabi ce wanda yake wajibi shine wanda arwalla ba ta cika sai da shi kinan ka shaƙa ruwa wanda ka san ka shaƙa ba irin wanda kawai suke zauwa haka a saman hancin ne su zaman su sun wani kinan kaga wannan bai yi ba wanda yake mustahabbi kuma lokacin da ya zamanto misali shaƙa ruwai ta wuce ta in ta warko da zakka yi wannan wajibi ce misali ta biyu da ta uku duka wannan sunna ne na uku kuma ka ce mustahabi ko kuma ka ce sunna gaba da sannan kuma in kana azumi kenan mustahabi ne kai matuƙa in ka san ba ya huce maka ba amma baka da ikon rike shi in ka ja biya da yada kenan sai dai mutum ya yi ya yi taka tsantsan in kana azumi ka nisanci kai matuƙa wajen shakarwa amma idan baka azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa ya zamanto an kai matuƙa wajen shakarwa sannan wannan hadisi yana nuna mana wajibi ne mutum ya tsehe ya tsotsin shi saboda su ma suna cikin gabbai da ake wankewa na arwallah idan kai arwalla kabar lam'a kaga arwalla ka bata cika ba an gane lam'a shine kabar wani waje gashi nan baka wanke ba to nan in ka bar shi kaga lam'a ce ka bari shi kuma arwalla bata cika dole sai ka wanke duk inda aka ce ya zama to ka wanke
sai ma da yake cewa al-musman radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة daga Usman ya ga Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kana yukhallil lihiyatahu ya kasance yana tsitsihe geman yashi fil wudu'i a cikin harwallah yana tsihe gemun shi zana sallallahu alaihi wasallam in yazo arwalla sai ya tsihe gemun shi zaman to ruwa ya shiga ya taba shi kin shine wannan kenan hukuncin tsihe wato gemanya lokacin da mutum wato yake arwalla idan kaga shari'ar musulunci mashru'iyya ce zaman to mutum idan zai yi arwalla ya zaman to ya tsihe gemanyan shi a cikin arwalla
da wajen wanke huska wajen wanke huska kamar yadda karatu ya gabata idan ka wanke huska ka in ka zo gemin ka sai ka tsatsihe cikin wanke huska muka ce in gemin yana da kabri in irin namu ne a karmakalla na wannan haka ya wadata amma in yana da kabri babu mai gemin mai kabri nan wajen to shi kuma ka gani yana buƙatar ruwan ya shiga da kyau tukun ya zamanto ya shiga ka zamanto ka tattaɓa ko'ina shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsatsihe geman shi akan wannan ibnu qayyim yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance bari ma yana lazim yana lazimtar yin haka nan duk lokacin da yazo arwala saboda ruwa ya shiga da kyau ya tsatsihe to so ake ruwan ya shiga mu gani hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bada labari wata rana ana zaune yake cewa yanzu dan aljanna zai shigo aka ga wani bawan Allah ya shigo gemun shi yana zubar da ruwa na arwal idan wannan yake nuna maka mene ya tsatsihe geman ya shi da ruwan ya taba sosai wajen wanke fuska har ya zamanto ruwa yana tasawwa daga gemun shi Allah ya ce yanzu dan aljanna zai shigo kai Allahu akbar lokacin ana raban raban aljanna Allah sama aljanna Allah subhanahu wataala ya dace da mu idan wannan ana magana ga wanda gemu misali ya yi munka wanda ba mai yawa wanda mai yawa kenan dole yana bukatar kaɗan daddanna haka nan tukon ka tsatsihe saboda ruwan ya shiga da kyau to wannan shi ma yana daga cikin cikon wani irin siffa ta harwalla kenan dole irin malam zai rinka kawo mana hadisan nan ɗaiɗaiku suna ƙara bayyana ma wannan gaba wannan gaba kowace zamanto mutum kana kula da ita harwalla ai mun gani hadisi na Usman a can wanda ya nuna mana duka siffa a wallahi wani zai ce ai mun gama yanzu kamata ya ma a wuce baban arwalla tunda da ja mun gani duka siffa a wallahi a a to yanzu ka gani ana ce ma to kaza ma yana ciki kai kaza yana ciki kai kaza yana ciki Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai mana yace an Abdullah ibn Zaid radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam utiya bi sulusai muddin faja'ala yadluku zira'ai akhrajahu Ahmad wa sahahu ibn Khuzaimah wanda yake cewa wannan hadisi daga Abdullahi dan Zaid yalla Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utiya bi sulusai muddi an zo mushi da biyu cikin uku na mu- na ruwa na mudu ya ce faja'ala ya duluku zira'ai sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cuccuɗa wato abin da ya shahi zira'in shi shine hannun shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam an kawo shi ruwa na arwalla gwalgwadon ruwan da aka kawo shi shine sulufai biyu cikin uku na mudu miye mudu an san mudu mudu wanda ake auna hatsi ko abinci ne na hudda kai misali mafi yawa a sallar hudda kai sallar azumi daga da shi ake awo to muddu hudu shi yake ba da sa'i guda sa'i shi ne kamar tiya shi kuma sa'i guda in ka zuba mishi ruwa malamai suka ce litir uku yake ɗauka to litir uku sai ka raba shi gida gida hudu shi ne zaka samu mudu guda Mu- an fahimta litir uku mudu mudu guda idan kana so ka samu sa'i guda sai ka samu mudu hudu sannan ka samu ka samu sa'i guda ka samu litin
sai sannan ka samu litir uku to eh bara eh sannan ka samu litir uku saboda sa'i shi yake litir uku bara to mudu hudu shi yake yin turwa litir to manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama mudu guda ɗaya biyu cikin ukun mudu guda ne aka kama shi ya arwalla yanzu to a nemo mana litir nawa ne mudu guda ne ake ta
ruwa ruwa Le- da zai farka sai ku ce sai samu ayo turwa farkat na gara kwambe turwa dibi zai faci diyan ina muhammad economist to turwa dibi zai farkat an birgil kwambe ko zero ne Trois cents centilitres. Divisé par 300 divisé par 4. Naam. Hein? 70 centilitres. To 70 centilitres akwai yan da bai kai ba 1 litre.
daily litin daily litin da kaɗan daily litin Oui, c'est bien.
50 centimes.
oui 50?
c'est bien. vous allez sur 10 Est-ce qu'on dit ça j'ai dit euh, un peu plus que euh, Voilà, exactement. C'est ça.
Demi C'est litre.
deux bocales. Ça fait deux bocales.
Deux au quart. Deux au quart. To wannan deux au quart ne. A raba shi kuma uku. 70 a raba shi uku. Combien kenan? Ben ben ben ben.
Ouais, c'est ça.
23 24 ko?
Voilà, d'accord.
23 a dauka 23 23 buwa biyu so son 46 to wannan gwalgwadon 46 in shi ne aka kama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake arwala da shi moins de daily litin yawwa muwan da mililiter moins de daily litin muwan da mililiter voilà shi ne aka kama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin arwala Complet.
arwala complete kuma da wannan aka same shi yake cuccuɗe zira'in shi yake wankiya da kyau wannan yake nuna maka manzala sallallahu akwai inda aka ce da mudu ɗaya ma yake arwal to nan kuma kana gani bai kai ba da militar abinda manzala sallallahu alaihi wasallam aka ba shi yake arwal da yanzu da militar kamar wani gudu bidan oriba ya kai da militar to mu yanzu sahannan mu ma na arwala mafi yawa litar nawa ake ba wani litar biyu di- di- wani uku wani a san kilitarin nan ya bambana shi to kaga wannan almubazziranci saboda ruwa dukiya ce ruwa dukiya ce wannan almubazziranci ne shi kuma ba a so ka yi israfi a musulunci ba a so mutum ya yi almubazziranci a musulunci zala sallallahu alaihi wasallam ce wani ce mishi ko kana bakin kogi zaka yi arwala ce dauki daidai wanda zai maka kenan a a rana da ga kunku kenan shi wannan aikin a ka kunna kaɗan kaɗan ya ringa lawa kaɗan kaɗan amma wanda zai zo ya kunna famfo kahin yanzu litir nawa zai zubda a wannan arwallar ita kaɗan ka ba kaɗan ban da zaka tara wani abu zaka ga babban ya kai san litir ko ji litir abinda wani yake badawa to yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu duba mu gani abinda aka ka mishi wanda da shi ne yayi arwalla kuma arwalla cikakka sallallahu alaihi wasallam to ma baluka ga wanda kuma zai zo wanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanka da sa'i guda sa'i guda shine muka ce turwaliti turwaliti Allah shi turwaliti da ya ma wanka ko goma to kana jiwa ko goma ma zai musu wasa mu yanzu muka zo ka kunna famfan sama kaga abun ba wannan wallahi almubazzaranci ne mutum ba a so mutum musulmi ya ringa almubazzaranci saboda ruwa dukiya ce na sai da sabuli mana ha da alama mun su samu da ruwan wanda baya mishi wanka to ala kulli hal abinda ake so mutum ya fahimta kada ya zamanto kana almubazziranci wajen yin arwala hatta da wanka kada kai almubazziranci akwai wanda na gani dan ben san kai yake dauka in zai tai wanka dan ben san kuma ya cika sahannai kuma duka siyayi da su a wajen wanka to kaga ai abin yayi yayi yawa to kuma yanzu kai da kake kunna famfo baka san ba ma famfon sama kana wanka baka san ba ma litar nawa ka sanna kasa wai sai ya minti goma ka sani minti goma kasan famfo yana ta zuban maka kana wai wanka ne kake kuma in ka wuto bai hana kana da lauɗe baka wanku ba to akwai inda ma baka wanke ba Allah ke yayi ala kulli hal nan hadisin nan malam ya kawo mana shi dan ya nuna mana irin yadda manzala sallallahu alaihi wasallam yake a walla in yazo wanke zira'in shi yana cuccudawa shi yasa yana daga cikin farlan arwalla shine ka cuccuda addal a same ka ka cuccuda ko ina in zaka wanke ba sama sama ba kai haka kawai sama a'a so ake ka zaman to ka cuda da kyau ka wanke duk wata dauda ka murza ka huddo ta ka zuba ka wanke ka tsabda in yazo zira'i shi ma yana cudawa da kyau ya wanke yanzu da muwandan da militar manzala sallallahu alaihi wasallam yake yin wani arwala kuma wa ta kai arwallan manzala sallallahu alaihi wasallam cika kaga ai babu babu ni ina kwatanta arwalla da fiyawata guda malam kai fiyawata yana ma yawa fiyawata guda yana wata nan sai na dan rage ma wanda zan dan sha to amma wani zaka ga ya zo arwalla fiyawata ma biyu zai dauko ko uku wani uku zai dauko biyun wannan ɗaya na ƙawar dama ɗaya na hagun ɗayan ne zai ɗan caccabta ya ɗan wawanke wannan kuma ka duba wallan la'alla ba ta cika ba da kyau to ya kamata ya zamanto mutum kada a same ka kana almubazziranci ana so mutum musulmi duk inda kake ya zamanto bakka yin almubazziranci da dukiya saboda ruwa dukiya ne Allah subhanahu wataala ya gadar da mu da wannan hadisi dalili ne akan mutum ya ringa kankantar da ruwa wajen yin arwalla kuma haka idan ka zo yin arwalai ana so ya zamanto kana ciccu da kowace gaba saboda ruwa ya shiga da kyau sai ma da yake cewa an abdullahi bin zaid radiyallahu anhu annahu ra'a annabiyya sallallahu alaihi wa sallama ya'khudhu li uznayhi ma'an khilafa al-ma' alladhi akhadha li ra'sihi akhrajahu al-bayhaqi wa huwa inda muslim min hadha al-wajh bi lafz ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ وانا حديثي رواية دقى عبد الله بن زيد بن عاصم يرضى الله تبتا عدليش yake cewa ra'an annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya akhuz li uznayhi yana ɗaukar ruwa lokacin da zai shahi kunnen shi khilafal ma'in ladhi akhadha li ra'sihi saɓanin ruwan da ya ɗauka na shawar kai imamu bai haƙi ya rawaito tawa malam jibril yana da saboda an yi karatu can baya ko tawa ya ce wa huwa inda musulmi ya ce wajen musulmi ha lafazin hadisin ya zo wa masa hadi ra'asihi manzan allah ya shahi kan shi bima'in da ruwa ghairu fadl yadihi ba wanda ya rage na hannun shi ba ya ce kuma wa huwa da mahfuz shine wanda aka kiyaye ta can mi muka gani muka ce in za ka yi shafa kai ruwa guda ake ka ɗauko ruwa ka shafi kanka sai ka yi sai ka je kunni to yanzu kuma ga wani hadisi ya zo an ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shahi kunnen shi da sabon ruwa ya za a yi hada to a irin wannan hadisai shine wanda suke kore sunnan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam sai su ce ai ba wani hadisi da su dauka su yayi ga hadisin ma suna cin karo da juna shi kuma da hali bai san ba shine yake cin karo da kanshi shi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su cin karo da juna su sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzo Allah yayi ne suke hakaito mana to ya malamai suka hada wannan hadisi na farko dai wannan hadisi hadisi ne wanda malamai suka ce ya inganta duk da an samu wata ruwaya wadda take shaza idan aka ce ruwaya shaza ita ce ruwayar da aka samu wani marawaici a ciki amintacce ne amma wani wanda ya yi shi amintuwa ya zo da wata ruwaya wadda ta fi ƙarfin wannan sai ya zamanto ita an ce mata almahfuza an kiyaye ta to waccan kuma shaza sai ya zamanto baka ce ba da ya kamera ta baka yi ba aiki da ita to ala kulli hal dai wannan bangaren ulumul hadisi ne kan mu shiga ala kulli hal hadisin nan malamai sun kyautata shi to ya ne za ka yi ka haɗa shi da wancan to shi ne malamai suka ce duk lokacin da ka zo za ka shahi kai na zo na shahi kai na idan ya zamanto hannuna babu damshin ruwa to dole in ɗauko ruwa an fahimta amma asali shahon kai da kunne ɗaya ce da ɗaukar ruwa guda ne saboda wata ran ina iya ɗauko zan yi shahon kai na shafa na yi haka amma ruwan asali da na ɗauko kaɗan ne to hannuna kuma babu damshi wanda zan yi mi zan je kunne da shi in na je haka hannun na ma tana yawa ya yi saboda ƙura da daura to a lokacin sai ka yi sai ka sai sabon ruwa to shi ne abdullahi ɗan zare ce shi ya ga manzan allah ya ɗauko ruwa wato wajen shafar kunne ya sake ruwa to kenan kaga haɗa wato abin da ya shafi hadisan asali zaka shahi kunnanka da kanka da daukan ruwa guda amma lokacin da ya zamanto hannunka ya bushe kinan ba laifi bane sai ka dauko ruwa wanda zaka zaka shahi kunne tunda ba a ce baka dawo arwala tun daga ba ana wasan mutane da su da shi ba mm yan stantiyo ma da su da shi ni da kai na ina shi ba kwarai da gaske ina shi ga wani sai sai kwarai da gaske kwarai ne ka sake daukowa ka dauko kamar a jikinka ma zaka ji kawo kana wannan to haka ne haka ne to ai baka ce ba yanzu misali tunda ka dauki wancan hadisi na warko yanzu da a ce wancan kadai aka rawaito aka tsaya to lokacin da ka zo hannunka ya bushe ba ruwa ya zaka shi kuma an ce shahokun ne da mene ake shahokun ne da ruwa har wallan zaka sake kaga abu ne mai wahala shi ko musulunci komi ya kama na sauki da sai aka karanta tana iya ka ƙara ɗaukar ruwa sai ka yi mene ka shahi kunnanka amma a asali ɗaukar ruwan da kai da shaho kunne da shaho kai zaka tafi ta iya ɗaya lokacin da ka samu kanka a irin wannan kenan kuma ga yadda shari'ar musulunci ta kawo maka sauki kenan dai hadisin dalili ne akan mutum zai iya shaho kunnen shi da wani ruwa ba sauran ruwan da ya rage ba na shaho kai ba zai iya ɗauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wato a wata ruwa ta zo cewa ya jaddada ruwa duk da wasu malamai suna ganin hadisin kuma bai yana da rauni bai inganta ba amma dai malamai da suka hada maka cewa lokacin da ka samu kanka hannunka ya bushe sai ka yi haka amma asali yadda hadisai wanda suka yi tabbata shine ɗaukar ruwa guda ka shahi kanka ka yi mi ka shahi kunni an fahimta to Allah subhanahu wataala ya dace da mu سمعنا يتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه ولفظ لمسلم رواية أبي هريرة إذا أنا ثبت أجريش يكتشوا manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna ummati lalle al'umma ta ya'tuna yawmal qiyam za su zo ko za a kawo su kamar yadda yake a wata ruwaya za a yi kiran su za a tada su yud'auna yawmal qiyam a gobe ranar tashin alqiyama gurran muhajjalina min atharil wudu suna masu haske na gurin abun da suke wankewa na arwalla sai ce fa manista ba aminkum an yutila gurratahu dukkan mutumin da yake da iko ya samu dama an yutila gurratahu ne ya zamanto ya tsawaita wato abin da ya shafi hasken shi to fali ya fa'al ya aikata muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi kuma wannan lafazi ne na Muslim lokaci ya kai tayyib tayyib da ba an sake lokaci an ƙara kenan sura tayyib yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ummati lalle al-ummash al-umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaso biyu akwai ummatul da'awa akwai ummatul ijaba akwai al'umma wadda take ta kira wadda tun lokacin da aka turo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam radda aka aiko shi dukkan wanda yake doron duniya a lokacin har zuwa duniya ta tashi wanda zai zo yana karkashin kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba addinin da zai shiga in ba addinin musulunci ba babu wani kirista ya ce zai yi kiristanci babu wani banasare da zai ce zai nasaranci tun da aka turo manzan Allah ga wancan addinan da suka wuce an shahe su an shahe su an shahe su ba maganarsu na shi sa irin wannan lokaci ba wani kirista ya zo ya ringa kama shi yana addinin kirista aikin banza ne yake addini ɗaya ne a wannan zamanin da zaka shi ne musulunci duk wani koma bayan addinin musulunci Allah bai karba Allah ta yi wa man yabtaji ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin dukkan mutumin da ya riki ko wani abu koma bayan wannan musulunci Allah ya ce falan yuqbala minhu to ba a karba mishi wa huwa fil akhirati a gobe ranar tashin alkiyama zai kasance min al khasirin cikin wanda suka yi asara asararru Allah ya gai maka a cikin Qur'ani karara shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani bayahudi ko wani banasari ya ji cewa manzan Allah ya zo yana kira ya mutu a radda zai mutu bai yi ba imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa kana min ashabillah yace wallahi sai ya kasance dan wuta yace magana shi yasa irin mutane yanzu akwai wanda zaka gani bai karanci ba addini bai san ba addini zai ringa ganin wai kristoci su kamar wani addini ne suke suna bin addini ai annabi Isa Allah ya turo shi to manzo Allah ta yi kai annabi Musa ma da zai dawo ba abin da zai wadatar da shi sai ya bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Isa da zai dawo a ƙarshen kiyama a ƙarshen duniya ba wani addini ba zai bi in ba addinin annabi sallallahu alaihi wasallam nan wannan al'umma gabaki ɗaya tun daga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa musulunci ne kawai zaka shiga duk wani addini babu shi to al'umma kuma ta biyu ta manzan Allah ita ce ummatul ijaba to su wanda suka karba ma manzan Allah su wancan al'umma shi ce amma ta kira an sani ba kuma fahimta wanda zai kira su wanda kiran shi duka zuwa gare su da kahurai da musulman to kuma wannan su kuma ummatul ijaba wanda suka karba to wanda suka karban su ne za a tada ai wanda suka karba su suke sallah su suke arwala su ne za a tado su a gobe ranar tashin alkiyama manzo Allah ya ce gurran muhajjalina min asarin wudu suna masu hasken gurabu na arwalla da suke wankiya hannunka da kake wankewa huskarka da kake wankiya kawawunka da kake wankiya zaka tashi alkiyama suna haske daga nesa manzo Allah mun gani a baya sabai suka ce ya rasulullahi zaka gane al'ummaka a gobe ranar tashin alkiyama yace ku bani labari kai ne aka zo cikin garken dawakai duka dawakan baƙaƙe ne kai kuma da kanka farare ko kuma dokin kai yana da farar fuska da farin hannu kuma a cikin garke bakaki yo ba kana shan shayi ba zaka ringa cewa wannan nawa ne wannan nawa ne haka ne ko ba kana haka ne ba wahala manzo Allah haka zai gane duka al'ummar shi a gobe ranar tashin alƙiyama za su zo da wannan haske na arwalla kaga falalan arwalla falalan mutun yin arwalla kuma ka cika ta ka cika arwallar taka ka yi ta yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta shi ne ya ce fa manista ba minkum an yi ƙila gurbatau dukkan wanda ya gani zai iya tsawaita wato wannan hasken nashi ya ce fa ne ya fa'al ya aikata to sai dai wannan magana ta abi huraira ce wannan fa manista ba minkum an yi ƙila gurbatau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ne daga bakin cewa al'umma shi za ta da su a gobe ranar tashin alkiyama suna masu hasken gurabun harwalla to sai Abu Huraira da yana ga ma sahabbai ko wanda yake ba su labarin hadisi sai ce to duk wanda ya gani zai iya tsawaita hasken shi to ya aikata shi wannan shine a cikin bangaren ulumul hadith ake ce mishi mudraj an yi idirajin wata magana shine a gama wata magana da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan nan akwai idiraji na magana Abi Huraira da Allah ta tabbata a gare shi sai ka hudda magana Abi Huraira gehe sai ka rike magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi Abi Huraira ijtihadin shi da wata rana an same shi ma yana arwallah har yana wanke a hannun waya shi a kokarin shi da ijtihadin shi yake gani tunda an ce za a yi haske shi so yake kina hasken har ya zo nan wata rana ɗaya daga cikin sahabbai ko tabi'ai ne abi faruha ya zo ya ganshi yana irin wannan arwallah ya ce ya abu raira lafiya da ya daga kai gai ya ce wallahi ban san ba kana shi da ga san yana nan ba zai yi ba haka ne ya ce ya ji manzan Allah ne ya ce al'umma za a tada su a gobarar tashin alkiyama suna masu hasken gura to shi shi yasa yake kai matuƙa har zuwa wajen kafa da shi yana wannan ike harin abu huraira amma kai ma kuma ba a ce ba kai dan kaka ce a to tunda akwai wanda suke irin aka bar mu a tsaya inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wancan su suna cikin manya-manya shi mahammala ya tsaya tunda ya gaya mishi ke bai san ba kanan wannan ni ne ni eh tun anan ya gayi mishi yace mishi to fa ka ji fa manzon Allah ga inda yace yace shi kuma yace ma shi ne to kai kuma bin wa ganye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Abu Hurairah ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da mu kenan wannan hadisi dalili ne akan falalan arwalla da kuma irin girman ladan da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanadan ma wannan yadda yake yin arwalla a gobara na tashin alƙiyama manci shi a baya mun gani arwalla da kake yi tana tahiyar ma da kankanin zunubanka daga ka wanke hannunka duk zunubin da ka aikata na da wani hannun daman nan ruwan da yake zubarwa ya tsaye da shi ka wanke wannan duka wannan ya tafi ka wanke huskarka idan ka duk zunubin da ka kalla ya tafi kunnanka da ka sha duk abin da ka yi na zunubi ya tafi amma ha muka ce wanne yawwa kankana kankana kankana dan ka je ka je ka janye ma wani salula ka ce ka yi arwalla wannan bai tayi ba wannan haƙƙi ne ko kuma ka je ka yi wani abin can daban abin da wani subhanahu wata'ala ya sa wani tanadin azaba akan shi ka ce sai ka wani shi ya ake mutum ya zai gane wannan zunubi karami ne wannan zunubi babba ana gane zunubi karami da zunubi babba ta hanya ta yadda duk zunubin da gaji an ce maka Allah ya tanadi wata ukuba ko azaba ko Allah ya tsine ma wanda ya kaza ko Allah ya yi hushi da wanda ya kaza ko Allah ya yi ce wutar jahannama ce ga wanda ya kaza to wannan babban laifi wannan arwalla ba ta kankare sallolin nan bisu wannan sai mine sai tuba sai ka tuba ga Allah subhanahu wataala duk zunubi wanda yake da wa'idi wanda yake da narkon azabar da aka tanada mishi ko akwai wani hajji da za a mishi to wannan aka ce ga yar wallahi yanzu shan giya kaga babban laifi ne zina babban laifi ne sata babban laifi ne shan taba babban laifi ne duk caca babban laifi ne riba babban laifi ne to wannan manya-manyan laifukan baka ce wadan ka zo kana arwallah shikenan sun tai a'a irin wanda arwalla take tafiya shine muka bada misali duk da akwai matasa ka bada wani misali kuma ya zamanto to Allah ya tsaya kira ala da fata abu da muka faɗi daidai Allah ba mu dada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana shayi shi daga cikin zukatanmu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين